أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايهاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi a yau muna ashirin ga wata na rajab wata na bakwai kenan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1442 wanda ya dace wa hudun watan uku miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto darasi na 35 a cikin littafin ahkamul jana'izi wa bid'uha wallafan shehu malami muhammad nasiruddin al'albani rahimahullahu ta'ala bayan kammala matsala ta 81 za mu tashi matsala ta 82 malice wa du'a'u baina takbiratil akhirati wa taslimi mashru'un li hadithi abi ya'fur an abdullahi ibn abi aufa radiyallahu anhu qala amma yana mana magana akan kabarbarin da ya kamata a yi akan mutumin da za a ma sallah ta gawa bayan malam ya mana magana akan kabbara ta harko da irin abin da ya kamata a karanta ta biyu da irin abin da ya kamata a karanta yanzu malam ya zo kabbara ta ƙarshe sai ce wa du'a'u baina takbiratil akhirati sannan kuma daga cikin abin da ake bukata a kiyaye akwai abin da ya shahi yin addu'a tsakanin kabbara ta ƙarshe wa taslimi da sallama da za'i ya ce tsakanin kabbara ta ƙarshe zuwa sallama maliki ce addu'a mashuru'un bi mana yin addu'a a wannan waje abu ne wanda yake an shar'anta shi kenan kai kabbara alharku ka karanta fatiha kabbara ta biyu kai salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kabbara ta uku kai addu'a ga mamaci yanzu kabbara ta ƙarshe ita ma الدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم نما مشروع بمعنى نما أنا سوكوم تنيكار أكن الدعاء دي أكن تأكو دليل ما لا أكن وانا مغانا شينيتي لحديث أبي يعفور سبب حديثنا أبو يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى الله قال الرأى كيتشيوا يتش قال كيتشيوا شيء كنا أبو يعفور ya ce shahidtuhu na halarci abdullahi ibn abi aufa kenan shi abu ya afur yake cewa ya halarci lokacin da abdullahi ibn abi aufa ɗaya daga cikin sahabban manzala sallallahu alaihi wasallama ya halarci wata sallah da ya magawa shi wannan abdullahi ibn abi aufa wa kabbara ala janazatin arba'an ya kabarbari guda hudu akan wannan gawar sun makama sa'atan bayan kabbara ta hudu sai ya yi kim kaɗan mana ya yi shuru wani ɗan lokaci wannan ɗan lokacin kuma wala ya ce ya'ani ya du'u yana addawo'i kenan bayan kabbara ta hudu ya ɗan yi kim kaɗan wannan kiskirin inda ya addawo'i ne yake yi sun makala yanzu bayan an kabar ya yi sallama ya ƙari sai ke cewa shi kenan abdullahi ibn abi aufa yake tambayar mutane cewa a tarauni kuntu ukabbiru hamsan wai shin kuna tsammahanin ko kuma kuna ga zan yi kabbara ta biyar ce shurun da kuka gana yi ba ina nihi zan ƙara wata kabbara ba ce ba bal ina ma cewa addu'a ce kenan yake yi amma wannan kimkin da yi bayan kabbara ta hudu shi nake cewa shin kuna tsammahanin cewa zan ƙara yin wata kabbara ta biyar ce qalula sai anan su abu ya afur da sauran suka ce a'a ba mu yi tsammahanin haka ba sai yake ce musu shi abdullahi ibn abi aufa ya ce kala inna rasulallah sallallahu alaihi wasallama yau ai abu ne sananne cewa manzan allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi kana yi kabbiru arba'an manzalla yana yin kabarbari guda hudu akan gawa to kaga wannan kenan kabbara bayan ya yi kabbara ta hudu ya yi ɗan kiskirin wannan kiskirin ɗin miye a cikin shi addu'a yi kenan addu'a ya yi ga mamaci shine ma'anan maganar malam da yace wa du'a'u bainat takbirati al-akhirati wat taslimi mashru'un malam ce akhrajahu al-baihaqi bi sanadin sahihin thumma akhrajahu huwa wa ibn majah wal hakim wa ahmad min tariq ibrahim al-hajari al-hajari عن عن ابن ابي اوفى به الا انه رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وزاد بعد قوله يقال akan wata riwaya ta da bayace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru arba'an ai ya kasance annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana yin kabarbari guda hudu ne sun mayan kusu sa'atan sai ya ɗanyi shuru wani ɗan lokaci fayakulu sai ya faɗa a cikin shurun nan da ya ma sha allahu abinda allah ya so an ya ƙula a kan ya faɗa sun masallama sannan mazala sai ya sallama kenan an yi kabara ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudun ma an yi sai ya ɗanyi kiskirin ya yi addo'i tukun kahin ya sallama kina wannan shine abinda malai ambata mana anan malai ce wa qala wa qala al-hakim hadithun hasanun hadithun sahihun wa ibrahim lam yunqam ala aywa lam yunqam alayhi bi hujjatin qultu bala wa lidhalika ta'aqqabahu az-zahabi bi qawlihi qultu da'afu ibrahim albani ke cewa wa lidhalika li su'i hifzihi wa qad ashara ila dhalika al-hafiz bi qawlihi fi at-taqrib layyin al-hadith rafa'a mawqufatin shi wannan mutumin da yazo da hadisin ana kiran shi da suna Ibrahim yake cewa duk da cewa wasu malamai anan kuma hadisin shi yazo ba ba ai wata magana akai ba mana lam yunqam alaihi bi hujjatin amma dai da yawa daga cikin malamai sun yi nuni akan cewa dama mutum ne wanda yake layyinul hadis bi mana yana daga wasu hadisai mawqufai sai ba su matsayin hadisai marfu'ai idan ka ce hadisi mawqufi shine hadisi maganan sahabi mana magana ta takaita akan sahabi kenan misali sahabi ya ce wani abu sai a ce wannan hadisi ne mawqufi amma idan ya zamanto an jingina shi zuwa ga manzalla sai a ce wannan hadisi ne marfu'i to shi wannan mutumin daga cikin matsalar da yake da kamar yadda al-hafiz yayi magana yayi ishara zuwa ga haka in a cikin littafin shi at-taqrib cewa mutum ne wanda yake layyinul hadis sannan kuma rafa'a mawqufatin mal yace fawaid fa'idodi za mu ɗuka daga cikin wannan taƙaitaccen bayanin ƙalar hafizu fi talhis alhafiz ibn hajar ya faɗa a cikin littafin shi a talhis yake cewa ƙala ba'adul ulama wasu daga cikin malamai suka ce ikhtilaful ahad wannan ru'anya mun baya ba ko daidai ne na'am na ko mun karanta shi ko to almuhim kenan wannan matsala ce ta 82 ina ga mun karanta ta wancan satin ta 83 ce za mu tashi yau malai ce sun mai yusallimu taslimatayin yanzu bayan kabbara ta hudu sai a yi kabarbari a afon sai a yi sallama guda biyu suma yusallimu taslimataini sai ya sallama guda biyu mas'ala ta 83 yace mithla taslimihi fi salati maktuba irin sallamar da zai yi a sallah ta farilla irin sallama da zai a sallah ta farilla kenan irin ta zai yi a lokacin da ya kabarbari guda hudu akan gawa kenan misali an yi kabbara ta farko an yi ta biyu an yi ta uku an yi ta hudu yanzu an kare yan sai a yi sallama guda biyu malai ce mithla taslimihi fi salatil maktuba ta yace ihdahuma an yaminihi zai sallama ɗaya a daman shi wal ukhra an yasarihi yayi sallama ɗaya a ina kin shi a hagun kin shi kenan yanda da ake sallama irin ta sallah in kai sallar gawa shi ba irin sallama da zaka yi kenan malai ce li hadisi abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu saboda hadisi na abdullah dan mas'ud Allah karar da gare shi yake cewa thalasu khilalin ay thalasu khisalin wasu abubuwa guda uku kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fa'aluhunna manzalla yana aikata abubuwan nan guda uku sai shi abdullahi dan mas'ud yake cewa abubuwa ne uku manzalla yana aikata su amma kuma a matsalar da ake fama da ita a yau taraka hunnan nas bi mutane sun bar abubuwan nan guda uku ba su aikata su ya ce ihdahunna ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa yake ce a taslimu alal janazati yin sallama sallamar gawa bimana aka zo sallar gawa mutum ya sallama ya ce mithla taslimi fi salati irin sallamar da ake yi in an kare sallah kuma a yau duk wanda yake zuwa sallar gawa yana ga haka an kare kawo mafi yawa ga mutane sun taye su babu zancen sallama suna datse sallar ba tare da sun yi sallamar ba to shine yake ta iya daga cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikata su amma da yawa daga cikin mutane sun bar shi malaka akhrajahu al-baihaqi bi isnadin hasan wa qala an-nawawi isnaduhu jayyidun wa qala wa fi wa fi wa fi majma'i mujma'i al-zawaid رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة يازو أتكين حديث عبد الله بن مسعود تيوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يسلم يا كسن تينا ينسلم تسليمتين سلم غدابي في الصلاة أسلى to yanda kenan waccan sallah da aka saba ake yi salloli guda biyar da nafiloli da sauransu sallama biyu ake to haka ita ma sallar gawa ana mata sallama guda biyu mali ce fahaza bayyinun ya ce wannan kuma abu ne wanda yake ma'anar shi ta hoto ƙarara annal murada bi qawlihi fil hadisi al-awwali cewa abinda ake nihi a cikin magana ta hadisi na harkar Abdullahi dan Mas'ud yace mislu taslimi fi salati yace kwatankwacin irin sallamar da yake yi a sallah yace ai at-taslimatayn al-ma'hudatayn sallama guda biyu al-ma'hudatayn waɗanda aka saba ake yi kina irin waɗannan sallaman guda biyu irin su ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake idan ya sallar gawa sai yake cewa wa yuhtamalu annahu ya'ni bil idafati ila dhalika annahu kana yusallimu taslimatan wahidatan aidan sai ce wa yuhtamal sannan akwai yiwuwan fahimtar annahu cewa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama ya'ni bil idafati ila zalika bimana qari akan sallaman nan guda biyu a ce shi manzon Allah annahu kana yusallimu taslimatan wahidatan cewa yana yin sallama guda daya ai a cikin salloli akwai kala sallama guda daya wanda za ce assalamu alaikum to kenan in aka ce yana yin irin sallamar da yake yi ta sallah sallama guda nawa yana yin guda biyu ko sannan kuma yana yin sallama guda daya kenan yadda aka fahimci biyu na hallau za a iya fahimta yanayin guda nawa yanayin guda daya kenan yadda yanayin ta a sallah ta farilla kenan haka a sallar gawa ma zai iya yiwuwa a fahimci cewa yana iya yin sallama daya to shine maliki ta anan wa yuhtamalu kenan ana iya ana iya fahimtar haka sai ce bin nazari ila anna zalika kana min sunnati sallallahu alaihi wasallam fi salat yace dubi zuwa ga cewa yin sallaman nan guda ɗaya iya daga cikin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to wasu lokuta yi ɗaya wani lokaci kuma ya biyu manzala yana haka ya ce ai annahu sallallahu alaihi wasallama kana taratan ya kasance manzala sallallahu alaihi wasallama wani lokaci yusallimu yana sallama taslimataini sallama biyu wa taratan taslimatan wahidatan wani lokaci kuma yayi sallama guda ɗaya to shi sallama guda ɗaya ina ke yin shi a dama ke yin shi a fara daga alƙibla sai a juya zuwa ga dama amma shi ma juyan ba wani juya za a diya ba assalamu alaikum halas to haka manzan laiki kenan yadda ana an samu yayi guda biyu a sallah kuma an samu yayi ɗaya kenan sallar gawa ma za a iya yi mata ɗayan nan mali ce lakin awwala aktharu sai dai abin da ya yawa shine kala na farko kenan shine sallama guda sallama guda biyu kenan shi yayi yawa mal yace ghayra anna hadha al-ihtimal fihi bu'dun cha yake cha tare da cewa wannan kadarta wanda za a yi duk da cewa akwai nisan fahimta a cikin shi yace li anna at-taslimata al-ula wa in kanat thabitatan anhu saboda sallama guda daya duk da cewa ta tabbata daga manzon sallallahu alaihi wasallama lakin sai dai lam yarwiha ibn mas'udin abdullahi dan mas'ud bai rawaito sallama ɗaya daga manzala sallallahu alaihi wasallam ba mi malike so yace ana tunda anan hadisin abdullahi dan mas'ud ne ya kawo cewa manzala yana sallama guda biyu yanda ya saba a cikin sallah shi kuma hadisan da abdullahi dan mas'ud ya zo da su duka suna magana akan sallama guda biyu shi bai zo ba da magana akan sallama guda ɗaya kenan me za fahimta kenan sunnar manzan Allah shine sallama guda nawa sallama guda biyu tunda shi abin da ya sani a sallah manzan Allah yana shine sallama biyu eh shine abin da malaka ce yake so ya faɗi maka ana yake cewa duk da cewa ihtimali din yana da dan nisa amma lakinna taslimata alwahida wa in kanat thabitatan anhu sallallahu alaihi wasallama lakin lam yarwi habnu mas'ud abdullahi dan mas'ud bai taba rawaito ta za bai taba rawaito da cewa manzon Allah ya sallama ɗaya ba kenan an yace irin sallama sallah shi kuma biyu ya sani kenan biyun za doka malace fala ya zahar annaha tadkhulu fi qawlihi almadhkur daka kenan ba za a iya fahimta a ce ba wai zai iya shiga a cikin magana abdullahi dan mas'ud da yace mithla taslimi fi salati kwatankwacin sallama a sallah shi sallama biyu sani kenan ba za a shigo ba da sallama daya wannan magana da albani yake anan kenan to duk da cewa akwai dalilai da suka nuna akan cewa za a iya yin ɗayan kamar da bayani zai zo a nan gaba insha Allah ta'ala mali ce walil hadisi wannan hadisi iya da shahid mana iya da wani hanya da ya zo ta daban yarwihi sharikun sharikun an ibrahim alhajari qala ammana abdullah ibn abi aufa ala janazatin sharik ibn ibrahim yake cewa abdullah abdullah ibn abi aufa sahabin banza Allah ammana ya mana limanci ala janazatin akan wata wata gawa da ya mana limancin sallah yake cewa ala janazati ibnahu ibna ibnatahu kenan diyar shi ce ta mutu shi abdullahi ibn abi aufa sai ya zo ya mata sallah mu kuma mu ne ma mu wannan sallah ta gawa fa makatha sa'atan sai yayi kiskirin lokaci mai dan tsawo kadan yace hatta zananna annahu sayukabbiru khamsan har sai da muke tsammanin bayan kabbara ta hudu zai karaye ta biyar kina irin riwaya da ta gabata ce sun masallama an yaminihi wa an shamalihi sai ya sallama bangaren shi na dama da bangaren shi na hagu falamman sarrafa kulna lahu lokacin da ya kare sallah muka ce mashi ma haza miye haka kuma kala sai yake cewa inni la azidu kuma ala ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna'u yace ku aji hankalinku ni wanda kuke gani bazan kara muku wani abu ba sama da abin da naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikatawa au haka za sana'a rasulullahi ko kuma ya ce musu wannan abin da kuka gana aikata muku irin shi ne manzan Allah aikata kenan shi bai da mi bai da ta cewa a ciki malita akhrajahu al-baihaqi wa sanaduhu da'ifun min ajali min ajali al-hajari wanda kenan ibrahim ibn sharik sharik ibn ibrahim sharik daga sharik daga ibrahim al-hajari kenan shi ibrahim al-hajari inda suka ce da'ifi ne yace kama taqaddama kama yanda ya gabata fil mas'alati sabiqa mas'ala da ta wuce wa qad sahha anhu min tariqin ukhra amma hadisin ya inganta ta wata hanya ta daban ba'dahu marfu'an wasu bangarorin sun zo a matsayin hadisi ne marfu'i wa ba'dahu mawqufan wasu kuma sun zo a matsayin su hadisi na mawqufi kenan maganar sahabi kama zakarna hunaka kamar da muka ambata a can malice wa rawa ahmadun kama fi مسائل أبي داود عنه عن عطاء ابن سائب قال رأيت ابن أبي أوفى يتي ناغ عبد الله ابن أبي أوفى صلى ياي صلى على جنازة قوت قاوى فسلم تسليمة واحدة يتي يا غنش شي والناس عابل ياي صلى أوت قاوى أما ياي سلم دايا سيدي حديث ونا ضعيفين kenan abinda za a rike daga Abdullahi ibn Abi Aufa ya sallama guda nawa guda biyu malai lakin na isnadahu da'ifun a cikin sanadin hadisi akwai da'ifi yace fihi abu waki'in akwai abu waki' yake cewa al-jarrahu al-jarrahu ibn malih yace wa huwa da'ifun mutun ne wanda yake da'ifi mutun ne sannan kuma wattahamahu ba'dhum wasu ma daga cikin malamai suna tuhumar shi akan abubuwa da dama wa qad dhahaba ila at-taslimatayn al-hanafiyya yanzu malai sai gangaru bayan ya kare magana akan hadisi kenan yanzu abu dai mai ƙarfi shine sallama guda biyu a sallar gawa in an ƙare sai ya ce wa qad zahaba ila taslimataini waɗanda suka tahi akan cewa za a yi sallama guda biyu na harko akwai alhanafiyatu mazhaba ta hanafiya ita ce harkon mazhabobin nan guda hudu daga hanafiya sai malikiya sai shafi'iyya sai hambaliya kuma dukansu hudun nan kowanne almajirin kowanne ne malik almajiri na abu hanifa abu imamu shafi'i almajiri na imamu malik sannan na imamu shafi'i sannan kuma imam ahmad ibn hanbal almajiri ne na imam na imamu shafi'i to alhanafiya sun ta akan cewa kenan abinda za a yi shine sallama guda biyu mali ce wa ahmadu sannan kuma ahmad ibn hanbal shi ma ta akan haka yace fi riwayatin anhu daga wata riwaya daga gare shi kama fil insaf kamar da yake cikin littafin al insaf sai ce wa shafi'iyyatu haka shafi'iyya ma sun tayi akai yake ci a cikin littafin sharh ibn qasim al-ghazzi wa qala lakin yustahabbu ziyadata wa rahmatullahi wa barakatuh kira ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko kuma assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kenan ko ai wancan ko ai wannan amma suka ce akwai ƙarin wa rahmatullahi wa barakatuh kenan ba za a tsaya ba akan assalamu alaikum kadai to wannan ita ce mas'ala ta yin yin sallama a sallar gawa kenan abu dai wanda ya hikari shine sallama guda nawa guda biyu amma wanda ya sallama guda daya yayi ko bai ba tayi shine malai ce mas'ala ta 84 yace wa yajuzu al-iqtisaru ala at-taslimati al-ula faqat ya halatta mutum ya takaita akan sallama ta farko kadai assalamu alaikum shikenan halasa ya isa ya halatta dalili akan wannan magana ta malam wali yake cewa li hadisi abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu hadisi abu hurairah yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla ala janazatin manzala sallallahu alaihi wasallam yayi salla ga wata gawa fa kabbara arba'an sai kabarbari guda hudu tur kenan kabbara ta farko ta biyu har guda hudu yace wa sallama taslimatan wahidatan manzala yayi sallama guda ɗaya tak kaga shikenan hujja ta samu kenan dai abinda manzala yayi shine sallama biyu amma ka samu kai sallama guda ɗaya kuma lahu bi hadal qadri kifaya ya wadatar مالك أخرجه الدار قطني والحاكم وعنه البيهقي من طريق أبي أبي أبي العنبس عن أبيه عنه قلت وإسناده حسن كما بينته في التعليقات الجياد ويشهد له مرسل عطاء بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم على جنازة تسليمة واحدة wani hadisin da banke na wanda yake kara ma hadisin da ya gabata ƙarfi cewa lalle manzalla ya yi sallah ga wata gawa kuma ya yi sallama guda ɗaya a kharajahu al-bayhaqi mu'allaqan wa yuqawwihi amalu jama'ati min as-sahabati bihi sannan malai ce abinda zai kara wa wannan hadisin ƙarfi aikin da aka samu da yawa daga cikin sahabbai sun yi a wajen sallama ta gawa sai mutum ya yi sallama ɗaya tak kenan kasancewar da yawa daga cikin sahabbai sun yi alama ce akan cewa sun gani manzala sallallahu alaihi wasallam yana yi malice faqad qala al-hakim a imamu hakim yake cewa aqibuhu yake cewa qad sahhati riwayatu an ali ibn abi talib an samu riwaya ta inganta daga ali ibn abi talib wa abdullah ibn umar da abdullah dan umar wa abdullah ibn abbas da abdullah dan abbas wa jabir ibn abdullah wa abdullah ibn abi aufa wa abi hurairata waɗannan sahabban gaba ɗaya riwaya ta inganta daga gare su kina an samu sun yi annahum kanu yusallimuna alal janazati taslimatan wahida idan aka zo aka yi sallar gawa suna yin sallama guda ɗaya tak kaga sahabbai wajen nawa aliyu ibn abi talib abdullahi ibn umar sannan kuma abdullahi ibn abbas sannan kuma da jabir sannan da abdullahi ibn abi aufa sannan kuma da abu huraira guda shidda to kaga aiki ne ba kenan aiki ne wanda ya shahara a tsakanin sahabbai qultu albani yake cewa nace wa qad wafaqahu az-zahabi wannan riwaya da aka kawo ta sama imamu az-zahabi ma ya ya zo da ita sannan kuma wa asnad al-baihaqi ghalib hadhihi al-athar yace wa zada fihim wathila ibn al-asqa wa aba umamata wa ghayrihim sannan kuma a cikin waɗannan guda shiddan an ƙara wasila ibn al-asqa sannan kuma da abu umama da ma wasu daga cikinsu kenan sun zama sunawa takwas da ɗuriya kenan duka waɗannan sunayen sallama guda ɗaya a sallar gawa kenan dai al'almuhim malai yana so ya kwatanta maka cewa kenan akwai halaccin yin ɗaya sai ce wa fi itlaqis sihhati ala riwayati ibn abi aufa nazarun indi yace riwayata ibn abi aufa na ta gabata a can baya na cewa abin da ya shahi sallah da yayi abin da ya shahi gawa yayi ya mata yayi shi yayi sallah a gare ta sannan kuma sallan nan da ya mata sallama guda daya riwaya da aka karanta a baya aka ce kuma hadisi ne da'ifi albani yake cewa wannan riwayar yace a wuri na akwai abun dubawa nazarun indi yace li anna fi sanadiha saboda a cikin sanadinta akwai wani mutum ana kira shi da suna al-jarrah ibn al-malih ya ce huwa da'ifin kama sabaka ƙariban shi kuma mutum da yake da'ifi ne sannan kuma illa an ya kuna waka alil hakimu min ɗariƙin ukura sai dai in ta wata hanya daban ce imamun hakim ya samo riwayan nan ba ta hanyar wannan mutumin ba aljarrah ibn malih kenan ta wata hanya daban ta wani mutum daban ba ta wannan mutumin ba yake cewa wa zalika mimma la azunnu albani ce banna tsammanin ku ya samu wannan riwaya ta wata hanya daban ba ta wannan mutumin ba sannan kuma shi al-imam hakim bai yi bayanin cewa ba riwayar nan daga hanyar wani take kuma ya shiru ya kyale مالك وإلى هذه الآثار ذهب الإمام أحمد أحمد في المشهور عنه كان إمام أحمد شماتي أكن تشوا سلم ديتي سلم دي متنزي إيه وقال أبو داود في مسائله حكى أبو داود كي فدا أتكي مسائل إيش كي سمعت ناجي أحمد ناجي أحمد ابن حنبل سئل أن تنبيش عن التسليم على الجنازة أكن سلم رقاوة سلم أكن سلر رقاوة قال هكذا shi ma ya faɗi irin abin da suka ambata cewa sallama ɗaya ta wadatar sai ce wa lawa unuqahu an yaminihi ya ake sallama gawa sai haka ya karkata wuyan shi ɓangaren dama wa ƙala sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah yadda aka ce ya ake sallama gawa kawai sai juya kan shi ɓangaren dama sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah qultu mal albani yake cewa wa ziyadatu qari na wa barakatuhu fi hadhihi taslimati a cikin wannan sallamar mala yace mashru'atun abu ne wanda yake shar'antacce zaka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yace khilafan sabanin li ba'dihim wasu suka ce a ba za iya haka ba albani shi kuma yace za iya yin me yasa lisubutiha fi ba'di turuqi hadith ibn mas'ud saboda wannan ƙarin nawa barakatuhu ya tabbata a cikin wasu hanyoyin da Abdullahi da yazo a cikin hadisi Abdullahi dan Mas'ud al-mutaqaddim hadisin da ya gabata fi taslimatayn fil faridati wal suka yi magana akan sallama guda biyu a sallah ta farilla Abdullahi dan Mas'ud ya da riwaya take nuni akan wa barakatuhu ya tabbata a sallar farilla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan ya tabbata to tunda ya tabbata a sallar farilla kenan ana ma'ana iya yi binan akan shi abdullahi dan mas'ud da yake cewa kenan sallama guda biyu za a yi sai ma ce wa mithluha fi hadhihi almas'alati salatul janazati kama sabaqa yace to kwatan kwacin ta kuma irin wannan mas'ala ta sallar gawa kamar da bayani ya gabata kenan yanda za a iya a farilla haka za a iya a sallar take ta gawa wa zakara ibn qasim al-ghazzi fi shar'ihi istihbabuha malam ibn qasim ya kawo wannan magana akan mustahabbancin ƙara wa barakatuhu yake cewa istihbabuha yace huna fit taslimatayn yace a sallama guda biyu wa radda zalika alaihi al-bajuri fi hashiyatihi fa dhahaba ila adami mashru'iyyatiha huna wala fil faridati was-sawabu ma dhakarna yace amma an samu malam al-bajuri yayi raddi ga ibn qasim al-ghazzi ya mushi raddi akan mi akan cewa a'a wannan lafazin nawa barakatuhu ba bai da asali fa zahaba ila adami mashru'iyyatiha yata akan rishin shar'ancin hakan yake cewa huna a cikin sallar gawa yace wala fi fil faridati haka kuma a sallar farilla ma baya halatta ka ƙara lafazin wa barakatuhu wannan injuwa inji malam bajuri a cikin hashiye shi sai mal albani yake cewa sawabu amma magana ta daidai ma zakarna abinda muka ambata a baya kenan cewa lafazin wa barakatuhu ya tabbata kamar yadda zo a cikin hadisi Abdullahi dan Mas'ud mas'ala ta 85 malaci wa sunnatu an yusallima fil janazati aw an yusallama fil janazati sirran wa sunnatu abinda ya tabbata a sunnance an yusallama idan za a yi sallama a sallar gawa sirran za a yi sallamar ce a sirrance ya ce al'imamu wa manwara ahu da liman da waɗanda suke bayan liman kowa zai yi sallamar shi a sirrance mala ya ce da liman da wanda suke bayan shi fi zalika sawa'un duka hukuncinsa ɗaya ne ya ce li hadisi abi umama ta saboda hadisin abu umama fil mas'alati a cikin wannan mas'ala bi lafzi da lafazin cewa summa yusallimu sirran sannan zai yi sallama a sirrance fi nafsihi hina yansarifu a cikin ran shi lokacin da lokacin da zai tahi kenan lokacin da zai kare sallan kenan zai assalamu alaikum a cikin ran shi to amma a cikin rai abinda ake nihi anan a sirrance shine bakin shi zai motsa halshen shi zai yi motsi amma sauti ne ba a so ya fito saboda an kai sallama a cikin zuciyarka wannan tunani ne kai ba sallama ba ce kai ya zama tunani bai zama sallama ba to shi ne maliki ce anan yusallimu sirran thumma yusallimu sirran fi nafsihi hina yansarifu sai ce wa sunnatu an yaf'ala man an yaf'ala man wara'a man wara'ahu mithla ma fa'ala imamuhu wanda suke bayan liman su ma za su aikata kwatankwacin abin da liman ya aikata malice walahu shahidun mawqufun akhrajahu al-baihaqi an ibn abbas anhu kana yusallimu fil janazati taslimatan khafiyya taslimatan khafiyatan yana yin sallama ta sallar gawa sallama boyayya kenan a sirrance ke ta ba a bayyane ba wa isnadu hasanu hadisi ne yake ingantacce mai kyau malata sun marawa ruwiya an ibn an abdullahi ibn umar radiyallahu anhu annahu daga abdullahi dan umar ya kasance shi ma kana idza salla ala janaizi idan yayi salla gagawa yusallimu yana yin sallama hatta yusmi'a man yalihi har sai ya ji yadda wanda yake bayan shi aikin wani ne wannan kuma aikin abdullahi dan umar ne shi kuma yana yin ta har sai ya jiyar da wanda yake bayan shi kenan matsala ta sallama ga abin da ya shafi sallamar sallar gawa kenan za ka yi ta a ɓoye za ka yi ta a sirrance sannan kuma a lokacin da ka yi ta a bayyane da niyan karantarwa wanda kuma babu laifi suna ganin shi su ma mai suna ganin lima ko yawwa suna ganin shi eh su in yayi su ma su yi nasu an yi assalamu alaikum suwa su yi assalamu alaikum rahmatullah eh sannan kuma in ya bayyana sautin shi babu laihi saboda ga aikin sahabi an samu abdullahi dan umar ya aikata haka nan lokacin da ya sallama har wanda suke bayan shi sai da suka ji sallama shi sannan kuma zai iya ta asirrance tunda shi ma mu ai ba ba sautin liman kaɗai bane zai rika saurara har da ganin aikin da yake aikatawa saboda karkaje ka rigaye shi misali ka rigaye shi aikata wani aiki yanzu misali irin liman ne wanda yana yana tsaye zai ce Allahu akbar kai tayi sujada kawai kai da kai yake Allahu akbar din nan tuni kai kaje kai subhana rabbil ala so dai to ka shi liman yazo kaga sallah sallah ta lalace kenan dole sai kana sai kana kallon shi iya daga cikin abin da yasa malamai suka suka nuna rashin halaccin bin sallah daga lasifika bakka ga liman sannan kuma bakka ga wanda yake ga liman daga an cire wuta ko kuma an shiga wani rudu ko liman maimakin yayi misali yayi sujada da yayi Allahu akbar ya taso daga sujada ta farko maimakin ya zauna kawai sai ya meke ya cira sama sai aka mai subhanallahi sai ya komo kai tuni shikenan ka shiga rudu eh shi liman har da kallon shi aiki ana kallon shi aikin da yake aikatawa mas'ala ta gaba malike cewa wala wala mas'ala ta 86 ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة بايا حلتا ينسلر ينسلر غغاوا في الأوقات الثلاثة أسلوك تغدا أكو التي تحرم الصلاة فيها وأن أكا حرم تين سلا أتكن وأن اللوكتا إلا لضرورة سيد الضرورة أقول لوكتا غدا أكو أن ين سلا حرام ne a cikin su lokacin hudowar rana har sai ta dan daga ta wuta daga cikin jajjan nan sannan da lokacin tsakiya lokacin da rana ta zo tsakiya ku sannan kuma da lokacin da ta je fadawa saboda tana fadawa a tsakanin kahonnin shedan tana hutowa haka kuma a lokacin masu bautan masu bautan shedan a lokacin suke mata sujada to waɗannan lokuta yanda baya halatta a yi sallar da aka saba ta yau da gobe a cikinsu haka kuma baya halatta a yi sallah ta gawa a irin waɗannan lokuta مالك تشالي حديث عقبة عقبة بن عامر سور حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات لو كنت غدا أكو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا يا كسن شيء منزلا ينا حنا أن نصلي فيهن أكم يصلى أو أن لو كنت منزلا يا حنا أو أن نقبر فيهن موتانا كوكو مبني وأن سكا متو أتكم مشا منزلا يا حنا وأن لو كنت كم جاسكا مهكا ya ce haina taɗulu'a shamsu ba zigatan hatta tartafi lokacin da rana tana hutowa taɗulu'a lokacin da take hutowa ba zigatan ga tanar ta huto ya ce hatta tartafi har sai ta ɗanyi sama kaɗan kenan ta huta daga cikin wannan jajjan na hutowanta wannan lokaci na harko kenan lokaci na biyu wa hina yaqumu qa'imu zahirati a lokacin da qa'imu zahira mana lokacin da inuwa take tsayawa a jikin abu kenan babu inuwa kenan lokacin da babu inuwa babu ita a gabas babu ita a yamma ta wannan lokacin da rana ta kai tsakiyar sama ita ma ba a sallah a wannan lokacin hatta tamila ash-shamsu har sai ranar ta dan karkata kadan yanda za a samu inuwa daga gabas komin karantar shi a lokacin tuka lokacin sallah za a iya za a iya ma gawa sallah amma lokacin take tsakiyar sama ba za a yi ba sannan lokaci na uku shine wahina a tadayyafu tadayyafu shamsu lil ghurubi hatta taghruba da lokacin da rana ta kai dab da ta fada har sai ta fada kenan waɗannan lokutan guda uku ba a sallah a cikin su yanda ba a sallah a cikin su haka kuma yake cewa au an naqbira fihinna mautana kar mu binne waɗanda suka mutu a cikinmu a wannan lokacin malaci akhrajahu muslimun wa abu awana fi sahihi wa abu dawud wa nasa'i wa tirmizi wa sahahu wa ibn majah wal baihaqi wa tayalisi wa ahmad min tariqi ali ibn rabah anhu wa zada al baihaqi qala qultu li uqba nace wa uqba ayudfanu bil layl to yanzu ba iya yin sallah ba iya yin ma gawa sallah a lokuta guda uku kenan duk wani lokacin da ba wani lokacin ba ana iya mata sallah yanzu abu na biyu shi yake cewa a nan ziyara ta imamul bai aka tambayi uqba a yoru fanu billail ana iya binne gawa da dare kala na'am uqba yake cewa kware da gaske za a iya binnewa yace bari ma kai qad dufina abubakar billail abubakar siddiq ai da dare aka binne shi malai cewa isnaduha sahihun sanadin wannan hadisi ingantacce da ka hadisi ne mai ingantacce alhadisu bi umumihi wannan hadisin da abin da ya kumsa gaba daya yashmalu salata ala janazati ya kumshi yin sallah ga gawa malai cewa huwa alladhi fahimahu sahaba kuma wannan shine abin da sahabbai suka fahimta dan haka farawa malikun fil muwatta imam malik yayi riwaya a cikin muwatta ومن طريقه البيهقي عن محمد بن أبي حرملة عن زينب بنت أبي سلمة أي أن زينب بنت أبي سلمة توفيت رواية إمام مالك يأتي أتقل لتاين شموع طارق حنير بيهقي بيهقي كما دقى محمد ابن أبي حرملة يكي تشيو أن زينب بنت أبي سلمة زينب ديار أبو سلمة توفيت تارسو وطارق أمير بالمدينة shi kuma tariq shine jagora ko kuma kace sarkin garin Madina a wannan lokacin fa'utiya bi janazatiha ba'da salati subhi sai aka zo da gawar ita wannan zainab bayan sallar asubahi fa wudi'at bil baqi'i aka ajjeta ba a baqi'a qala sai yake cewa wa kana tariqun yughallisu bis subhi tariq ya kasance yughallis bis subhi yana yin sallar asubahi da sauran duhu duhu kadan kenan wani lokaci zai sallah ya kare za ga akwai sauran duhu duk da ci alfijir yake to amma kuma akwai sauran duhu sahiya bata bayyana ba kenan a lokacin aka kawo makonnan gawanta makontan baki a kuma aka binne ta kenan wannan yana yana nuni akan ana iya binnewa ana binnewa da dare qala ibn abi harmala ibn abi harmala yake cewa sami'tu abdullahi ibn umara sai naji abdullahi dan umar ya kulu yana cewa li ahliha ga iyalin ita wannan mata zainab wanda ta rasu yake take yake ce musu imma an tusallu ala janazatikum al'ana ko ku yi sallah ga gawo ku a yanzu kenan kahin a kai lokacin da rana za ta tunkaro ya ce wa imma an tatrukuwa hatta tartafi a shamsu ko kuma ku bar ta har sai rana ta hutu to rana ba ta hutu ba kenan kama a cikin dare ne da ta alfijir ya keto malai ce wa sanaduhu sahihun ala sharti shaikhain wannan hadisi sanadin shi ingantacce ne akan sharadin bukhari da muslim sun marawa malikun sannan malik kuma ya wata riwaya ta daban daga abdullahi dan umar allah kare da a gare shi yake cewa yake cewa yusalla ala janazati ana yi wa gawa sallah ba'da al-asr bayan sallar la'asar yace wa ba'da subhi da bayan sallar asuba idza sulliyata liwaqtihima idan aka musu sallah a lokacin su me yake nufi da wannan magana kenan ana ma gawa sallah bayan sallar sallah gawa ana ma gawa sallah bayan sallar asubahi da bayan sallar la'asar idan an sallace su a lokacin su yawwa kenan inda sahe ne bayan sallar asuba kan rana ta dago eh kahir rana ta kai inda za ta dago nan ta fara fitowa kenan an ta kai wannan lokacin kenan ba lokacin sallah ba ne ba dole a bari amma kahin akai inda rana za ta za ta tunkaro kenan ana iya yin sallah sannan kuma bayan la'asar kuma kenan wajen hwadawa kenan ana da ana daman da za a iya yin sallah za a iya yin sallah amma an ta kai dab da hwadawa kenan ba lokacin sallah bane wannan shine abin da yake ni anan malai ce wa sanaduhu sahihun aidan wannan sanadin shi ma ingantacce ne sannan wa rawa وروى البيهقي بسند جيد عن ابن جريح جريج عن ابن جريج أخبرني زياد أن عليا أخبره أن جنازة وضعت في مقبرة أهل البصرة شو علي يكي باشي لابار أن أجي وتقاوى أما كنتين نقر بصرة حين صفرت الشمس ألوكة درانا تيجا يكي فلم يصلى عليها كنا تازو تيجا ديدي ذات حوالا sai aka ajiye gawan aka ƙi mata sallah hatta garubat ashamsu har sai da rana ta fada fa amara abu barzata sai abu barza sai umarni almunadi ya yunadi bis salati wa mai shela ya shelanta yin sallah yake cewa summa aqamaha kene ya tsayar da ita aka yi wannan sallar fataqaddama abu fataqaddama abu zur'a fa salla bihim al-maghriba kene aka abu zur'a ya shiga gaba aka yi sallar magruba wa fi nasi anas ibn malik a cikin mutanen da suka yi wannan sallar ta magruba a wannan lokacin kene aka tayar da sallah akwai anas ibn malik sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yace wa abu wa abu barzata min al-ansar min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce abul barza yana daga cikin mutanen garin madina daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kenan bayan sun yi sallan magariba ya ce sun masallu alal janaza sallau alal janaza sannan sun masallau alal janaza suka yi sallah ga wannan gawar kenan daidai rana za ta faɗa aka kawo ta sai aka ajiye ta sai aka sa mai kira yayi kira na kiran sallan magariba aka tada ikama shi abu barza ya shiga musu sallan magariba lokacin da aka ƙare sallar magariba kuma sai aka ma ita wannan gawa sun masallau alal janazati qala al-khattabi fi al-ma'alim ma mulakhasuhu al-imam al-khattabi yake ce a cikin littafin shi al-ma'alim wanda ma mulakhasuhu bi ma'ana takaitaccen abin da ya hodi gashi kamar haka kamar kace riziman abin da ya hodi gashi kamar haka yace waqtalafa an-nasu mutane sun yi sabani fi jawazi salati alal janazati akan halaccin sallah ga gawa waddafni da binne gawa fi hadhihi sa'ati thalas a waɗannan lokuta guda uku hudowar rana rana ta kai tsakiyar sama sannan ko da fadawanta an yi sabani fa zahaba akthar ahlul ilmi mafi yawa daga cikin ma'abuta ilimi sun tahi ila karahati salati alaiha akan cewa makaruhi ne baya halatta ayi sallah ga gawa fi hadhihi al-awqat a waɗannan lokuta guda uku ya ce wa huwa ƙaulu a ɗa'in shi ne maganar a ɗa wa ibrahim al-nakha'i wal-auza'i wa thauri sannan kuma wa ashabar ra'ayi da ashabun ra'ayi ashabun ra'ayi su ne mazhaba ta abu hanifa yake cewa ahmad wa ishaq sannan da imam ahmad da ishaq duka sun a akan cewa a makaruhi ne baya halatta yin sallah ga gawa a wannan lokacin sai ce wa shafi'i yara salata amma imamu shafi'i shi yana ga cewa yana ga ana iya yin sallah wa dafna da binne gawa fi ayi sa'atin a kowane lokaci min lailin aw nahar ko da dare ko da rana babu wani lokaci kayyadadde yana ga za a iya yin haka na imamu shafi'i malai ce amma wa qaulul jama'ati aula li muwafaqatihi alhaditha malai albani yake afwan imamu al-khattabi yake cewa wa qaulul jama'ati maganar waɗannan jama'an malaman da suka zo irin su aɗa ibrahim naha'i auza'i imamun sauri da sauransu ya ce wannan maganar tasu aula ita ta yi cancanta na cewa baya halatta an kyamaci wa gawa sallah a waɗannan lokuta guda uku me yasa limu wafaqatihi hadisa saboda ya dace da aikin da hadisi ya zo yi bayani akan shi qultu mala albani yace kenan zai kare maganar khattabi yace wa minhu ta'lam daga nan zaka gane cewa anna da'awan nawawi cewa da'awa da imamun nawawi yayi na cewa jawaza hazihi salati bil ijma ai ya halatta ayi sallah gagawa a kowane lokaci yace kuma ijma'in malamai ne wa haɗa wannan magana imamun nawawi shi da albani yake cewa maganar da imamun nawawi yayi na cewa wai an samu ijma'in malamai akan za a iya sallah gagawa kowane lokaci mala ya ce wahamun minhu rudi ne daga gare shi mana kamar ya kakkaranta wasu abubuwa sai tsammanin kowa ya bi sai ce ijma'i alhali ko ba ijma'i bane ba tun daga da yawa daga cikin malamai abin da ya yawa shine baya halatta ko kuma makaruhi ne ayi sallah waɗannan lokutan guda uku malai ce rahimahullahu Allah ya mishi rahama na'am to darura idan ya zamanto misali akwai wani uzurin da zai iya zawa ya gitta aka ce dole sai an bari ranar ta hutu ta daga kuna makamancin wannan mana ana cikin wani yanayin da dai dole a mushi sallah a wannan lokacin wani abu zai iya faruwa da zai zamanto dole a mushi sallah a lokacin wannan shine laruran kawai kenan laruran ya danganta da ko wanda kuke rayuwa a wajen ko ga a wani abu ya zo ya gitta ko kuma ƙara barin shi ya jima yana iya ƙara haifar da wata matsala ko dama ya jima watakila da ya mutu da sauransu misali zai zagwanye da sauransu kenan ana iya almuhim dai aka samu wata larura da za ta sa a mushi sallah kenan kowane lokaci ana yi mushi sallah amma in dai babu wata darura kenan waɗannan lokutan guda uku a yi ƙoƙarin nisanta yi wa gawa sallah a cikinsu kenan da lokacin hudowar rana da lokacin da take tsakiya da lokacin fadawanta male ce bayani na gaba bayan abin da ya shahi sallah da addu'o'in da ya kamata a ma gawa mala ya ce abu na gaba shine addafnu ya ake binne gawa wa tawabi'uhu sannan kuma da abubuwan da suke biyo bayan binne gawa mas'ala ta 87 mala ya ce wa yajibu dafnul mayyit ana ya wajaba a binne mutumin da ya mutu walau kana kafirin ko da kahuri ne ko da kahuri ne ba za a bar shi ba haka nan kawai saboda karrama dan adam da ubangiji subhanahu wata'ala yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tura komandodin yaki zai tsaya ya rika jan hankalin su cewa ko da kahuri kuka kashe haramun ne kuma shi musula ku kama ku daddatsa shi gaba gaba saboda nau'i ne na walakantar da walakanta a ce kaman ka ci nasara akan mutum cin nasaran da kai abin da ka dama akan shi su kahore suna haka to irin wannan duka haramun ne baya halatta akwai abubuwa da yawan da addini ya kiyaye duk da kasashe ne na kahurai ko kuma kahuri ne maza amma kuma baya halatta a yi wasu abubuwa a kanshi to duk mutumin da in dai dan adam ne ya mutu to wajibi ne abin ne shi walau kana kafirin ko da kafiri to wannan magana ce malam ya ko yace wa fi zalika hadisani akan haka akwai hadisai guda biyu al-awwal hadisi na farko an jama'atin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama ya zo daga wasu dandazon jama'a daga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama minhum daga cikin su akwai abu talhat al-ansari wa siyaqu lahu abu abu talhat al-ansari iya daga cikin waɗannan sahabbai sannan kuma wa siyaqu maganar da malam zai kawo maka magana ce ta shi abu abu talhat al-ansari kenan jerin gwanan maganganun nashi ne shi abu talha yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara manzala yayi umarni yawma badrin a ran da aka yakin badar bi 24 rajulan min sanadidi quraish manzala yayi umarni akan wasu mutane 24 daga cikin kinkima kinkima qurayshawa yake cewa fa fajurru bi arjuli bi arjulihim aka jasu da kahonsu yake cewa fa qudhifu fi diwa sai aka kai su aka jefa su cikin wata tsohuwar rijiya kenan wuri nan da yake rijiya ce to wannan rijiya kuma ya ka ce tsuwa shine kamar rijiyar da take da dakali irin na na dutse tunda tun a lokacin wancan suna suna suna shuhuda dutse a bakin akwai kalar rijiyar da ake yinta da da nau'i na duwatsu sannan kuma akwai wanda kawai tura ta ne haka ake to ita wannan ita ce a tsuwan kenan a cikin irin wannan kalar rijiya aka dauke aka aka rika jansu ana sa su a ciki ya ce min atwa'i badar a cikin waɗannan tsahiyar rijiyoyin na badar yake cewa khabisun muhabbathin kenan ƙazamtattu ƙazamtattu mana kamar ƙazamta ne innamal mushriku na najasun kuma gashi sun mutu akan kahurci ba'dhum ala ba'din aka rika sa su a cikin wannan tsohuwar rijiyar shashen su akan shashe kina aka rika lafta su ɗaya bayan ɗaya mutum 24 ya ce illa ma kana min umayya tabna khalaf sai dai abinda aka samu tare da umayya ibn khalaf ya ce fa'innahun tafaha shi ya kumbura fi dir'ihi a cikin silken shi na yaƙi kina a cikin rigar da ya sa ta yaƙi a ciki ya kumbura ya ce fa mala'aha sai ya cika rigai fa zahabu yu harrikuhu fa tazayala fa aqarruhu sun je sun jayo shi fata zayala kamar sai ya ya zagonye kenan tunda ya riga ya kumbura kenan in aka kama misali kaushi a ce a sha kenan kaushi huta za ta yi kenan sai ga ya ya tagayyara ya sake yake cewa fatazayala ai fazahabu yuharrikuhu suka je su su tura shi su kai shi cikin wannan ramin fatazayala sai wani bangaren jikin shi kenan ya huta ko kuma ka ce dai jikin ya zagonye yadda ba a iya tura shi a sashi cikin ramin nan fa aqarru sai suka bar shi a inda yake sannan wa alqaw alaihi ma yughayma ma ghayyabahu min at-turabi wal hijara a inda yake nan sai suka zuba mushi irin ƙasar da za ta iya rihe shi sannan kuma da duwatsu aka ɗan kewaye shi da su aka kewaye wannan mutumin da wannan duwatsun wa kana sallallahu alaihi wasallama idza zahara ala qaumin ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya bayyana akan wasu mutane akai suka yi yaki tsakanin su aqama bil arasati manzo Allah yana zama a hilin da aka yi wannan yakin in kun yaki da shi kun kare yanzu an kare yaki an kare to sai ya zauna a wannan wurin thalatha layalin sai kwana uku tur sai kwanaki guda uku in ma kuna da niyyar dawowa ku dawo sallallahu alaihi wasallama falamma kana bi kana bi badarin lokacin da yake yaje badar a fi bi badarin al-yawm ath-thalisi randa ya cika kwana na uku kenan bayan yaki amara bi rahilatihi fashudda sai umarni akan abun hawan shi fashudda rahlaha aka aka kulla mata kenan sirdinta da sauransu summa masha sai manzo Allah ya tahi wattaba'ahu ashabuhu sai sahabbai suka bi shi wa qalu suke cewa su sahabban ma nara yantaliqu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tahiyan nan da yayi abin da yasa ya tahi illa li ba'd hajatihi face zuwa ga wasu bukatun shi hatta qama ala ala shafati ala shafatir rakiyi har sai da ya je ya tsaya a bakin wannan tsohuwar rijiyar wadda aka zuba waɗannan mutanen 24 a ciki faja'ala yunadi sai mazalla ya rika ya rika kira bi asma'ihim wa asma'i aba'ihim ya rika kiransu da sunayensu da sunayen uwayensu kenan suna ubanninsu malai ce wa qad jayyafu alhali waɗannan mutane idan ka ce jayyafa daga aljifa ne jifa kenan kaman sun kumbura ma la'alla lokacin sun fashi kaga ni almuhim mahallu shahid an sa su cikin wannan riji an binne su kuma kahurai ne to yanzu bayan an yi waɗannan kwanaki guda uku mazalla sai ya je kan kabarin nasu ya tsaya yake kiransu da sunayensu yake cewa ya aba jahal ya aba jahal ibn hisham ya abu jahal dan hisham wa ya utba ibn rabi'a ya kai utba dan rabi'a wa ya shayba ibn rabi'a ya shayba ibn rabi'a wa ya walid ibn utba ya kai walid dan utba aya surrukum annakum ata'tumullaha wa rasulahu yanzu da bai haranta muku rai ba da inda kun yi da'a da Allah da manzon shi yanzu gashi taurin kanku da girman kanku ga abin da ya jaye muku kun tsaya kun jajirce akan kafirci kuma har an kashe ku a wannan tafarkin manzon ce fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan haƙiƙa mu mun samu abinda ubangijinmu ya mana alƙawali da gaske na cin nasara mun samu وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم kaga bu samu ba fataken Qurayshawa amma sun samu me sun ci nasara a cikin yakin yace abinda ubangiji ya mana alƙawari mun same shi gaskiya ne sai manzo Allah yake tambayan su su da suke cikin ramin nan suke mutu fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan ku kuma abinda kuka samu kun samu gaskiyan abinda ubangijin ku ba ku labari qala sai abu talha yake cewa abu talha ne wo abu talha talansari sai yake cewa fa sami'a umaru qawlan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai umar ya ji maganar da manzala yake yi fa qala ya rasulullah sai ce ya makin Allah ma yake ce ma tukallim min ajd min ajsadin la arwaha laha ya kake magana da gangan jikunan da la arwaha laha babu rai a tare da su wa hal yasma'un kuma wannan maganar da kake mutane da suka mutu suna jinka ya qulu Allahu azza wa jalla Umar yake kafa manzala sallallahu alaihi wasallam da hujja da aya alqur'ani Allah yace innaka la tusmi'ul mauta bakka iya ji yadda mutumin da ya mutu to kuma yanzu ka zo kana magana akan su fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzala yake cewa Umar yace wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina maka rantsuwa da ubangijin da rayuwar annabi muhammad take hannun shi ma antum bi asma'a lima aqulu minhum wallahi kai umar baka hisu jin abin da ni nake faɗi ba kenan suna ji cor kenan wannan kuma wata khususiyya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata dama ce a wannan Allah ya bashi ya ji yadda su abin da manzon Allah yake faɗi ya goranta musu tunda an yi an yi da su su fahimci inda aka sa gaba sun fahimta suka nuna halin kin yarda ma antum bi asma'a lima aqulu law minhum yace wallahi manzon Allah yake cewa ina muku rantsuwa da Allah innahumul ana su kinnan da suke cikin waɗannan ramukan yanzu la ya'lamu na tabbas sun sani cewa annan ladhi kuntu aqulu abinda nake faɗa musu lahum nake faɗa a gare su lahu wal haqqu shine gaskiya yanzu sun yarda sai dai kuma ta baci lokaci ya kure wa fi riwayatin a wata riwaya yake cewa innahumul ana la yasma'un wallahi suna jin abin da nake faɗi musu a yanzu ghaira annahum la yastati'una an yaruddu alayya shay'an sai dai su busu iya maido komi a gare ni amma suna ji qatada yake cewa ahyahumullahu lahu Allah ya rayar da waɗannan mutanen 24 lahu saboda shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hatta asma'ahum qawla har sai da mazalla ya ji yadda su abin da yake so ya faɗi musu taubihan wa tasghiran wa nikmatan wa hasratan wa nadaman saboda taubihan walakantar da su wa tasgiran da kaskantar da su wa naqmatan da kamuwa a gare su wa hasratan da nuna musu sun yi asara wa nadaman kuma a ƙara sa su cikin nadama wanda gashi kuna raye ke ce muku kakkui kaza ku bari kakkui ku bari kuka iya yanzu gashi kun mutu kuma aka Allah ya ba da daman da zai yi magana ku ku ji shi قلت الباني كي نتي رواه جماعة من الصحابة ورواه ورواية ورواية بعضهم رواية وسد كتكنس وهم الأول نهركو شين أبو طلحة الأنصاري يرويه قتادة قال ذكرنا ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة به kenan wata hanya daban wanda irin wannan lafazin da na Abu Talha kenan Anas yake cewa ai Abu Talha ya ba su labari da irin wannan maganar da أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم وأحمد والزيادة الخامسة له وهي على شرط مسلم وأخرجه النسائي أيضا لكنه لم يذكر في سنده أبا طلحة وهو رواية لمسلم وأحمد وعنه الزيادة الأولى والسابعة وإسنادهما صحيح على شرط مسلم وعندهم أعني الثلاثة الزيادة الرابعة والخامسة إلا أنهم قالوا أمية بن خلف ممكن وليد ابن عتبة yace huwa khata'un min ba'd ruwat wani kuskure daga cikin wanda suka rawaito hadisin yace li anna umayyata lam yakun fil bi'ri kama tadullu ala ziyadati salisa kamar da ƙari na uku yake nuni akan cewa umayya bai daga cikin wadanda aka sa cikin rijiyar mal yace wa wahiya fi hadisi aisha radiyallahu anha kama sai kama ya'ti bi sanadin hasanin abin ƙarin bayanin kenan zai zo a cikin hadisin Aisha kamar yadda zai zo kuma hadisin Aisha iya da sanadi ingantacce mai kyau wa indahum aidan az-ziyaratu as-sadisatu wal ashiratu yace wali ahmada al-hadiya ashar kenan wannan hanya ta farko da shi wannan hadisi yazo so na ga insha Allah ana ya kamata mu dakata kenan sai mu tashi mun karanta hadisin Abu Talha al-Ansari kenan ya wasafta mana ga yanda aka binne mutanen garin mutanen da aka kashe na ƙuraishawa a lokacin da aka yaƙin badar kenan a musulunce hatta kahuri ba a barin shi haka a hilin Allah bal inda ma za a yi ƙoƙari a binne shi in ma wani irin binnewa ne kamar da aka binne su waɗannan kahuran a lokacin da aka ta yi yaƙin badar اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله
الله